بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau litinin azin sha tara ga watan sha'aban hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi na tara cikin wannan littafi na alburda ta muhammad albusiri da ya rubuta domin yabo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi fasili na tara alfaslu tasi'u fi tawassuli bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan fasili zai bayani akan tawassuli da ainihin haƙƙin annabi ko kuma daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi bayani a jiya su kusan sufaye da sauran masu tafiya akan ashariya suna halatta tawassuli daban-daban wasu daga cikinsu sun faɗaɗa abin ta yadda duk wani abin bai daraja ba ma sai annabi ba duk wani abu mai daraja kana iya tawassuli da shi daga kan mala'iku manzanni annabawa waliyai da malamai da makamantansu wannan kenan wasu kuma daga ciki sun takaita tawassuli ga iya annabawa da kuma waliyai kawai to amma abin da ya fi inganci don za ka koma mahadisai na annabi sallallahu alaihi sallama inda suka tabbata za ka ga tawassuli ya zo ne a iya wasu wurare da ba za su wuce hudu ba ko dai tawassuli da aikin kwarai naka wanda kai kai al'amalu salihah ayyuka na gari kana iya tawassuli da su domin neman biyan wata bukata ko kuma tawassuli da addu'a kai addu'a daga gare ka ko tawassuli da addu'ar wani ka nemi wani ya maka addu'a domin samun cin nasara game da wasu abubuwa naka to wannan su ne in ka duba za ka ga hadisai sun zo a kansu amma cewa a yi tawassuli da daraja annabi ko kuma haƙƙinsa wannan hadisai ne wa'anda ba su inganta ba suna da rauni irin su za su altumullah ta'ala fas'aluhu bi jahi wa inna jahi inda Allah azim in za ku roƙi Allah to ku roƙe shi ku ce yayi muku abu kaza saboda alfarmata da alfarmata aure Allah mai girma ce wannan hadisi tabbata ba kuma shi yasa al-imam Abu Hanifa ya hana irin wannan tawassuli za ka ce Allah ka bani kaza don haƙƙin annabi ko don daraja annabi ba ba don shi annabin bai da haƙƙi ko bai da falala ba ya ce saboda babu dalili a kai to to shi yasa malamai da dama suka yi ta rubuce-rubuce jiya mu ambace littafin shi shekul islam ibn taymiya rahimahullah ya rubuta ka'idatun jalilatun fi tawassul wal wasila littafi ne mai mahimmanci akan wannan babi duka abin da ya shafi tawassuli ya yi magana a kai haka a tawassulu ahkamuhu wa anwa'uhu na Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya tattara hadisan gaba daya da waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba da maganganun malamai da shibuhohin masu cewa ana yi duka yayi bayani to yana an kuma gare su za a samu cikakken bayani akan wannan saboda haka a ciki za mu ji shi busiri yana ainihin tawassuli da darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dogaro ne ga waɗancan hadisan da su inganta ba an gane ko irin hadisin da ake kawowa cewa annabi adam ya yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya aikata laifi to yana neman allah ya gafarta masa ya roƙi Allah ya gafarta masa zunubansa a dalilin wannan abu to duka dai hadisan ne ba su inganta ba ba za mu tsawaita wani dogon bayani a kai ba wanda ne don a san abin da ke ciki ya ce khadamtuhu bi madihin khadamtuhu bi madihin astaqilu bihi ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قل داني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسرة نفس في, تجا في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تصم ومن يبع ومن يبع آجلا منه بعاجلة يبله يبله الغمن في بيع وفي سلم إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسبيتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع أو يرجع الجار منه غير محترم أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاسي خير ملتزم ولن يفوت لينا منه يدا تربت إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم ولم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي يتي خدمته نايوى النبي صلى الله عليه وسلم هدمة بمديه da wasu waƙoƙi na yabo na ƙasidu daban-daban domin ko banda wannan littafi yana da alhamziya shi ya rubuta alhamziya to yana da baitoci da wasu ƙananan ƙasidu da ya yi duka ya yi ne don yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to na ɗauki wannan abin matsayin hidima ga annabi wanda astaqilu bihi ina neman gafarar Allah bihi a dalilin wannan yaban da na yi zunuba umrin wato ya gafarta ma zunubai na rayuwa wato yana nufin rayuwarsa dalilin da yasa na yi ma'annabi sallallahu alaihi sallama wannan hidima na baitoci a bayat daban-daban na alƙasa'id daban-daban saboda astaqilu ay astaghfiru Allah subhanahu wa ta'ala saboda ina neman Allah ya gafarta zunuba umrin zunubin wato wani lokaci na rayuwata saboda ko wani lokaci da ya kasance a cikinsa wanda yana tuhumar kansa akan sabon Allah subhanahu wa ta'ala don asali shi Muhammad ibn Sa'id al-Busiri asalinsa sakatare ne na wani sarki wanda shi wannan sarkin dusan da yake son a rubuta masa takarda to albusiri yake kira ya rubuta masa takarda haka in yana son a yabe wani ko a yabe shi sai ya ba shi umarni ya yabe shi haka in yana son shi sarkin a soke wani ko a aibanta wani ko a illata wani to zai gaya wa shi albusiri cewa ga wanda ake son a soka to ya yi shekaru a haka daga baya sai nazari cewa fa rayuwar nan tashi tana so ta tafi a banza kawai ya zauna bayan wani kaso ya nemi masa hidima to shi ne daga baya sai ya dawo ya watsi da komai ya mai da sana'arsa kawai yaban annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne sai ta rubuta irin wa'annan kasidu ya rubuta alburra sannan sakamako wani rashin lafiya da ya same shi na shafewar wani jiki ana kiransa alfalis to ya rubuta su alhamziya da makamantansu sai ya watsi da wancan mai gidan nasa to shi ne wa yake cewa bai yanzu yabon nan da yawa annabi sallallahu salama a matsayin hidima ya yi shi ne saboda fatan a gafarta masa zunubin wancan lokaci da ya a baya an gane ko wanda wannan ma ba lokaci ne wanda ya riga ya wuce fi shi'iri wajen rera waƙe ga wasu ba ga annabi ba wal khidami da kuma yi ma wasu sarakuna hidimomi eh to shi yasa yake neman Allah ya gafarta masa domin yawa wani hidima ba annabi ba yawa wani hidima ba Allah maɗaukakin sarki ba ya yi baitoci daban-daban na waƙe ba'in da ba su shahi yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba to waɗannan kwarakwaran da ya yi a wannan shekaru da suka gabata shine yake tawassuli da wannan yabo na shiga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah shi gafarta masa zunubinsa da ainihin ya riga ya gabata alkhidam jam'i ne na hidima ya ce hidima shi da hidima ko ɗawainiya ya ce iz domin a wannan lokaci lokacin da yake rera baitoci ga wasu ba ga annabi ba lokacin da yake wa sarakuna hidima da wasu ya ce to a wannan lokaci ƙalla daniya shi waƙen da nake yi da kuma hidindimun da nake wa wasu sun rataya mini wani abu a waya ya zama kamar linzami a wayana sai da duk inda sun kaga dama jiya na ɗaya suke su jefa ko Allah ya yarda da wurin a tafi ko bai yarda ba sannan duk abin da suka son in faɗa kawai faɗa nake yi kamar yadda za ka samu dabba sai ka rata ya mata ya giya ka dinga janta kaga sai inda ka yi da ita to shine ya ce haka waƙoƙin da nake yi waƙen da nake yi da kuma hidindimun da nake yi kalla daniya suka rataya min wani abu a wuya menene wannan abin yace ma tukhsha awaqibuhu ay allazi tukhsha awaqibuhu abinda ana jin tsoron karshen sa shi da mugu aiki eh aikin safan Allah ko ba haka ba kaga ya soke wasu a baya ba bisa haƙi ba ya yabi wani da wasu siffofi waɗanda kuma ya an zo an bincika baya da waɗannan siffofin kaga ƙarya ta shigo ciki duk sanda ka yabi mutum da abin da bai sifantu da shi ba ka yi ƙarya to shi ne ya ce sun rataya min wannan abu abin da ana jin tsoron ƙarshensa abin da zai biyo baya shi ne sabon Allah ya ce kai haka na koma ka annani kamar ka ce ni bihima game da waƙen nan da nake yi da kuma hidimomin da nake yi hadayon kamar dabba ce ta hadaya wadda aka gargada zuwa ka'aba don a soke ta saboda sadaka ga shi mai niyya aikin haji minan na'ami daga cikin dabbobin ni'ima to kaga wannan dabba idan misali za ka yi aikin haji can da wadda za su je aikin haji to tare da dabbobinsu suke zuwa ko kuma in suka je gari kusa ga maka sai su shiga garin su sami dabbobi su saye sai su gargada su to kamin su gargada su za su yi musu alama za a samu yagiya ko takalmi ko wani abu sai a rataya musu a wuya alama cewa wannan dabba ta hariya ce kyauta ce ga Allah subhanahu wata'ala sau da haka ba mai taɓa ta to sai da ya kasance kamar haka nan shi bai da zaɓi duk yadda ake son ya yi haka yake yi ya ce a ta'atu gayyar siba a wannan lokaci na yi biyayya ga ɓata ta ƙurciya ta samartaka fil halataini ga dukkanin wayannan halola guda biyu na rera baitoci da yima wasu hidima sarakuna ya ce to wannan lokaci kawai abinda rayuwa ta ta kurciya take so shi kawai nake bi ba wai abin da ya dace ba ya ce wa ma hasaltu shi yasa ban samu komai ba illa alal afami sai zunubai wannan dami da kuma nadama sai daga baya na zo ne ta nadama shi yasa yayi watsi da wayannan abubuwa sai ya dawo ya rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace fa ya khasarata nafsin ya hasara wata rai yana nufin rayuwarsa fi tijaratiha game da kasuwancin da ta yi lam tashtari dina bid duniya saboda bata je ta sayo addini da duniya ba bata ba da duniya an ka hurhura mata aka ba ta addini ba walam ta sumi kai hadda tayin ciniki ma bata yi ba bata ma je tattaye cewa tana buƙatar a ba ta addini a sayar mata da addini ta bayar da duniya a madadinsa ba to kaga iya ka hasara a nan to shine misalin mutumin da ya zo yana ta abin da ya ga dama a rayuwar duniya wa man yabe ajilan duk wanda ya minhu duk wanda ya sayar da lahirarsa bi ajilatin aka bashi ainihin duniya wato ya miƙa lahira a madadin a bashi duniya ita ce ajila bil aini ajila bil hamza ita ce lahira to duk wanda ya haka ya billahu al to hasara za ta bayyana cikin kasuwancinsa fi bai'in a cikin sayansa wa fi salami da kuma cinikin da ake kira bai'us salami sabtu eh a ba shi a salami ba salam abinda a salam shine ka saida ma mutum ka yi ciniki da mutum akan wasu kaya ka gani kuɗi hannu amma abincin kuma ba hannu yake ba ce to za ka sai kamar irin masu noma na ka tashi haka ce to wane buhu kaza nake so amma ba yanzu nake son sa ba sai zuwa bayan wata kaza ko lokaci kaza sai ka sallama masa shi yasa ka kira shi salam da sai ka sallama masa kuɗi shi kuma da lokaci ya yi sai ya baka wannan shafi kira salam sautu kuma ya kamar saku ko? yana yiwa haka wasu ke fassara ake wanda sahabbai sun kasance suna yin shi shekara daya shekara biyu ma eh ka bayar da kuɗi bayan shekara ka ba a baka kaya ko bayan shekara biyu a baka kaza kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba yace in ati zamban in hanna aikata wani zunubi to fama ahadi imani na shine ahadi anan imani na ga annabi sallallahu alaihi wasallama bai zamo ba bai muntakisin mai raguwa a wata nuskan bai muntakidin bai zama mai walwalewa ba mana duk da dai na saba ma Allah to to imani na yana nan bai fara ba imanin da nake da shi game da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam bai ragu ba min annabi daga annabi wala habli haka ya giya ta ta saduwa bata zamo bai munsarin mai yankewa ba yaggiyar da ta sada ni da manzon Allah to bata yanke ba wata nan ta ce la ilaha illallah kalimatu shahada ya ce me yasa fa inna li zimmatan saboda ni ina da wani alkawali da na ɗaukar wa kaina minhu daga manzon Allah bi tasmiyati muhammadan saboda an sami suna muhammadu kuma sunansa shi ma muhammadu eh to wannan alkawali ne tsakani na ni da manzon Allah wannan yana ishara kan wasu hadisai da aka ruwaito game da falalar sanyawa mutum sunan muhammadu ko ahmad akwai hadisai da dama amma dai dukansu ba su tabbata ba dukansu ba su inganta ba to suna yake ishara zuwa gare su yake ishara zuwa ga wannan a ciki akwai hadisin ma da yake cewa alkawali ne ga duk wai ran tashin kiyama Allah ta'ala zai ba da umarni a kai wasu wuta sai mala'iku su ce ma Allah to ai da wane da wane da wane suna annabi Muhammad gare su sai ce to haka ne dama wannan alkawali ne gare ni duk wanda adda sunan an Ahmad ko Muhammad ba zan shigar da shi wuta ba saboda haka a dawo da su ai aljanna da su to shi yasa wasu wani wani gaba ɗaya duk gidansa kowa kowa Muhammadu na daga Muhammad sai Ahmad eh ko wani malami wajen ya'ya saba'in gare dukansu kowa sunan muhammad gare shi to hadisai ne waɗanda ko guda ɗaya ba wanda ya tabbata shi yasa limamu shaukani ya rubuta littafi ya same suna alfawa'idul majmu'a fil ahadith al ya ma sayo jimilla hadisan cikin hadisai na ƙarya a cikin wannan littafin nasa ya ce wa hawa shi annabi sallallahu alaihi sallama aufal halki shi ne mafi cikar halitta bizimami game da cika alƙawulla jam'u zimma to annabi ya fi kowa cika alƙawulla in ya in kayi alƙawali da shi saboda haka kenan annabi zai cika mai alƙawali ne na tunda an sa mai suna muhammadu to ba zai shiga wuta saboda zunuban da ya ba kamar yadda wa'yancan hadisai suka yi ishara ya ce illam ya kun fi ma'adi afizan biyadi illam ya kun idan annabi bai kasance afizan biyadi wanda zai rika hannuna ba fi ma'adi a makomata ta lahira fadlan saboda falala wato ya yi haka saboda falala gare ni wato yana son ya nuna kenan ran tashin kiyama duk da wannan zunubin da yake da shi to yana fatan annabi sallallahu alaihi wasallama zai rika hannu ne eh ya kai shi aljanna yana nufin shafa'a ceto yake nema ga annabi sallallahu alaihi wasallama aga wannan babu wani iskali kuma yana nufin haka kawai dai annabi ya jayo wasu ɗaya ce su yi aljanna to wannan ba zai yi ba duk wanda haga ya shiga aljanna ranar tashin kiyama saboda annabi sai a dalilin cetonsa kuma sai Allah ya yarda annabi ya ceci wanda yake son Allah ya ceta din ba wai shi annabin zaɓin karar kansa duk wanda ya ga dama ya ceta ba yadda su suke fahimta to ba haka bane sai in Allah ya yarda kai a cece ka sannan nabi ya zan kuma ka mutu akan imani yanzu akwai imani ko da na kwayar zarra a kanka to Allah ya yarda shi annabi dama Allah zai bashi yana da wannan damar to yana nufin da wannan ceto ya yake naya ne akan ceto to wannan babu iskali ya ce wa illa in kuma har annabi bai min haka ba fakulka ce ya zallatal kadami ya talalabiyar kafata ma'ana kafata ta zame ta yi talalabiya na halaka kenan saboda zunubi na zai jefa ni jahannama ya ce hashahu tsarki ya tabbatar ma annabi annabi ya tsalkaka an yi hurimar raji ya hana ma mai kaunar makarimahu kyaututtukansa shi ma nan yana nufin cetonsa shi ma nan ba matsala dama ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallama dole ga iya wasu ayyanannun mutane sun ɗaya zai ceta ba ya danganta in Allah ya rubuta kana cikin wayanda zai ceta to zai cece ka sai zan makarin hudin a nan yana nufin ceton da zai yi ma masu zunubi to duka in an ɗauki wannan ba iskali in kuma yana nufin a wasu kyaututtuka ne Allah zai ware annabi da su daban ya dinga rarraba mutane a hilin kiyama to wannan ko ba a samu nassin da ya nuni akan haka ba ya ce auyar je alijaru ko kuma makwabci ya dawo minhu daga annabi gara mutarami ba tare da an girmama shi ba mana ba wanda zai zo ya makwabci annabi kuma har ya ga makwabtaka da annabi ya dawo babu wata girmamawa da manzon Allah ya masa babu ya ce wa munzu tun lokacin da alzamtu afkari na lizintama tunanin nika na tunane na mada'ihahu yabon annabi sallallahu alaihi mana tun lokacin da na lizintama tunane na duk abin da zan yi tunani a kansa to yabo ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba yabon wani sarki ko wani hakimi ko wani mai kuɗi ba ya ce wajattuhu sai na sami annabi sallallahu alaihi wasallama khairan multazimin shi yafi kowa lizintawa shine mafi alkhairin mai lizintawa kansa li khilasi game da tsamar da ni daga ainihin halaka wato yana nufin tun wannan lokaci da ya shiga wata yan musiba a dalilin yabin da yake wa annabi sai abubuwa su zo mai da sauki eh saboda dama annabi ya lizinta wa kai ne inda ka bi shi ka yi riko da sunna ta yi ka yi mai hidima to kai ko ba za ka shiga cikin halaka ba annabi ya lizinta wa kansa ma'ana ya wajauta wa kansa akan haka ya ce walan ya futa algina minhu wadata ba ta kubucewa minhu daga annabi ya danga hannun da ta ribat ta tsayace ta zamo talaka duk hannun da ya tsayace ya zamo talaka to ba zai kubuce magina da wadata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'ana duk wanda yake talaka baya da komai to in dai ya zo wajen annabi ya nuna bukatarsa to annabi zai taimaka masa shine taribat ya ce taribat a larabci shine iltaqasat bi turab hannu ya cakudu da ƙasa laraba suka yi kinaya akan talauci da wannan akan ce lasuqat yadu fulanin biturab hannuwa ne ya turmuza da ƙasa bi ma'ana iftaqara kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam farfar bi zati dini taribat ya daka yi taribat ya daka ma'ana in baka nemi ma'abuci addini wato taribat ya daka hannayenka za su yi kura bi ma'ana za ka yi talauci wasu kuma suka ce bi ma'ana za ka wahala a yana iya ka yiwa ka samu kuɗi amma kuma wahala ta biyo baya sau da haka abin nan ba lazim bane da ka samu kuɗi shi kenan komi ya gudu akwai masu kudaden da dama talakawa sun fi su jin daɗi to wadda shi ne ya ce domin ga misali zai baka innal haya domin ruwan sama shine alhaya yakan zo da ma'anar kunya kuma amma yana da lugogi daban-daban innal haya hakika ruwan sama yumbitul azhara yana tsirar da furanni fure kala-kala fil akami saman tudu wani wuri wanda yake jigawa inda adda tudu ba hako ba da zara an ce ma ruwan sama ya sauka ga wuri wanda yake abin nan tudu ne to za ka ga kawai fure yana ta fidda tsiri to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake baya da ruwa kamar yadda wannan kasar ba za ta yi ruwa muddin ruwa ya sauka a kanta ba na fitar da ciyawa to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake baya da to ba zai samu ruwa daga wurin manzon Allah ba yace walam urid kuma duk wannan waƙen da na yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ban yi nufin zaharatar duniya samun fure samun wata kawa ta duniya ba nina yana saboda Allah ban yi nufin wai don in ji wani daɗi ko in samu wata wadata a duniya shi yasa na zo na yi ta yabon annabi sallallahu alaihi wasallama da baitoci ba allati furen da ikitatafat ya da zuhairu wanda shi ne hannun mawaƙin nan da ake kira zuhairu wanda shi abin da ya katsa kenan abin da ya karɓa kenan game da waƙoƙinsa ya ɗaya da cikin mawaƙan jahiliya shi sunansa zuhairu ibn abi sulma yana da ɗa wanda ake kira ka'ab da bujairu su sun musulunta suna ma cikin sahabbai ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi zuhairu ya rayu tun kamin tahowar musulunci to kusan su waka kamar ruwa ta zama musu gado ne duk wanda an ka haifa wannan familin to sai ya zama waki su haka Allah ya halice su to shi zuhairu ya shahara da waka kwarai da gaske ibnu abi sulma ake kiransa to shi ya yi ta neman duniya da daudar duniya da wake-wakensa ya ce to ni ba irinsa ba ne an gane ko bima a sana ala harami akan yabo da ya ga wani sarki da ake kira haramu ibn sinan wani sarki ne a zamanin jahiliya kawai shi zuhairu zai zo ɗai ya samu lokaci ya yi ta yabonsa ya yi ta yabonsa ya yi ta yabonsa shi kuma sarkin abin nan caji ya samu caji sai ya ta bashi kyauta sai ta yi masa kyauta ya ce to ni ba baitoci na ba irin na zuhairu ba ne don shi kawai ya yi amfani da waɗannan baitoci ne ga yabon shi ainihin haramu ɗin wanda ba don ko bai ba don ya karɓo ƙawar duniya shi ne ya tafafat ya da zuhairu saboda hannunsa su karɓi ko kuma su katso wannan fure wannan ƙawa ta duniya kenan duka ya yi ne saboda ni saboda Allah subhanahu wata'ala to wannan kaga niyya ce mai kyau yau da haka yabo ga annabi da kowane irin yare za ka yabi da annabi wannan abu ne mai so abin so a shari'a lana son ka kiyaye ka'idodi kada yabonka ya zan ya rage wa annabi sallallahu alaihi wasallama kima kuma karka siffanta annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da shi Allah bai siffanta shi da shi ko kuma abin da shi annabi bai sifanta kansa da shi ba wannan shi ne matsala kawai domin an rubuta littattafai sahabban annabi sallallahu alaihi sallama sun yi bayanin waye annabi ayoyin alkur'ani ma sun yi to duk yabin da zaka yi wa annabi sallallahu alaihi sallama in ka dogara ga wayannan sai zan sun ishe ka ko ba haka ba to saboda haka shi yasa malamai suka ce ba kowa ake bukata ya bi annabi ba sai wanda ya yi karatu ya san waye annabi eh da wani zai zo ya ba annabi kuma sai ya zo yana zagensa hmm akwai yan kalmomin da ko a ba'a ko cikin ba'a wasa ka faɗe su ga annabi sallallahu alaihi wasallam za ka iya barin musulunci shi yasa alqazi iyad ya ce mutum ya ce kawai aninin annabi yayi dauda ya bar musulunci ko mutum ya ce aka yi annabi ta yi datti ko bakaci ya bar musulunci ko kuma ka ce a to da aimin tambaya ban ba da ansa ba ai annabi ma an taɓa yi masa tambaya bai ba da ansa ba ka yi riddawa kana kamanta kanka da annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga akwai buƙatar wanda zai yabi annabi ya zai yayi karatu ya san alkur'ani sannan kuma ya san hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to nan za mu tsaya na'am eh in ka rasa wannan ra'ayi za ka samu lada wannan yana daga cikin ma musahabbai ko kuma haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam dai ka yi shi bisa ƙa'ida wadda malamai suka tsara wannan babu shakka lada ma Allah zai ba alaikum salam ce salam din sai an sa shaidu ko
shaidu na mi eh rubuta za a yi dole rubuce za a yi shi faktubu don wani ku na iya mutuwa wannan ya mutu
wanda kaga in an mutu to kaga abubuwa sun lalace in baya rubuce misali in kai da ka bayar da kuɗin kan mutu shi wancan in ba mai tsoron Allah na bai na ya ce ba baka ba shi komai ba, shi bai komi da kai ba amma in ga takarda rubuce ka sa hannu shi ma ya sa hannu Hmm? ko da babu shaidu shi kenan alkali zai iya hukunci a kanta in ko ba a rubuta ba aka nemi shaidu aka kafa mutum biyu haka yayi amma dai yi ne rubuce shi ya fi falala saboda shi rubutu kaga aka yi shi sai dai in wata kaddara ta gito takardar ta samu matsala ko ba haka ba yawa tunda mutum ko mutuwa ya kaga duk waɗannan abubuwa yana cikin abin da za a yi kula da su din da ya shafi haƙoƙi su ake son a fara gabatarwa kamin ma a yi maganar wani gado ko wani abu alhukuku almuta'alliqa bil mayyit dole sai an sai an kula da su sun za su kai abubuwa kusan guda bakwai kamar yadda mai tilmisani ya yake cewa ini mar'un quddiral manuna kuffina summa uddiyat tuyuna yace idan mutum Allah ya kaddara masa mutuwa to kuffina sai a ware kudin likafani da kudin yi masa wanka in ba masu yi don Allah da kudin tona wasa kabari in babu masu yi don Allah sun ma'udiyar yuna sannan a lalabo bashin da yake bi da wanda ake binsa na fatar an gane yana biyar mutane bashi to sai a je a bincika in shi ka biya in ajalin ya kare sai a karbo kudin in kuma bai kare ba yana nan sai ya kare amma in shi ake bi to da zarar ya mutu ko ajali ya kare ko bai kare ba ya kare misali ya ci bashi da niyya cewa shekara bayan shekara zai biya sai Allah ya karɓi rayuwar shi to shi kenan shekara ta kare ba a cewa a sai za a ba ba a wannan tunda shi ake yi to wannan kenan sannan a yi maganar wasiya sun ba da za tu na fazil wasiya sai a bincika ya yi wasiya gina makaranta ko a ce makama wani ko a yi kaza duk alalabo yana abubuwa wa ya kawo mira su filbakiya to abin da ya rage sai a ce magana to shi kenan in kuma waɗanda abubuwa sun canye duke kuma shi kenan sai a ce to ku yi hankuri ba ma yi waɗanda abubuwa ba abin da ka bari in ma bai wuce a sai likafa ne wato shi ke shi za a sai Allah ya taimaka to sai mu tsaya nan gobe sai mu tashi alfasul ashir ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته